إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله من نعمة الله على المسلم أن تمتد به الحياة حتى يدرك مواسم الطاعات وهو مستقيم على أمر الله فيتزود فيها من التقوى ويستكثر فيها من الحسنات وها نحن في مطلع شهر شعبان الذي يجيء بين شهر, شهر حرام وبين شهر صيام وفيه تفوه نسائم الإيمان مبشرة بقرب شهر رمضان نسأل الله أن يبلغنا إياه ويوفقنا بما فيه التي بتقواه ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعظم شهر شعبان بكثرة الصيام قال ابن حجر رحمه الله تعالى كان صيامه عليه الصلاة والسلام في شعبان تطوعا أكثر من صيامه فيما سواه وكان يصوم معظم شعبان فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من, من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وقال العلماء رحمهم الله في هذا الحديث دليل على استهباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعات وأن ذلك محبوب لله عز وجل ففي حين ينشغل أكثر الناس في هذا الشهر باللهو والمطاعم والمكاسب ينشغل الموافقون بكثرة الصيام وتلاوة القرآن لتهيئة نفوسهم لاستغلال شهر رمضان قال عنس رضي الله عنه كان المسلمون إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف فقرأوها وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية لضعيفهم على الصوم وكان يقول شهر شعبان شهر القرآن وشهر القراء ولذا قال بعض السلف شهر رجب شهر الزر وشهر شعبان شهر سقي الزر وشهر رمضان شهر حساد الزرع ولا يحصل الإنسان إلا ما سقي وزرع فاتقوا الله رحمكم الله واجتهدوا في طاعة ربكم متبعين غير مبتدعين مع التذكير لمن بقي عليه قضاء من رمضان بأن يبادر للصيام فدين الله أحق بالقضاء قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون عباد الله اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالأرة الوثقى وهذروا المآسي فإن أجسادكم على النار لا تقوى واعلموا أن ملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم فخذوا هذركم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والآجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka ‘yan uwa masu albarka kutubar mu ta yau tana magana ne akan wannan wata da muka shige shi a yau shine wata na sha'aban wannan wata magabata sun kamanta shi sun sifanta shi da cewa wata ne na shayar da shukan da mutum ya yi kenan watan da ya gabace shi watan rajab kamar wata ne da mutum ya dasa ya shuka wani alkhairi wanda a wannan watan zai yi ma wannan shuka nashi ban ruwa don fatan watan da ke biye da shi na ramadana ya zamo watan girban amfaninsa ya girba amfaninsa a wadace a yalwace wanda zai daɗe yana cin moriyarsa godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman shiriyarsa muna neman tsarin Allah maɗaukakin sarki daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu lallai duk wanda Allah ya shiryar da shi babu wanda zai iya batar da shi duk wanda ya bata babu wanda zai iya shiryar da shi na shaida babu wani abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya na shaida lallai Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da shi da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa bayan haka ya ku bayin Allah lallai na daga cikin ni'imar Allah subhanahu wata'ala da yake yi ga musulmi shine Allah ya tsawaita rayuwarsa har ya riski wani lokaci wanda yake lokaci ne da aka bude fage na ayyukan da'a kuma ake bada lada da yawa ya riski irin wannan lokaci yana miƙe akan hanyar Allah madaukakin sarki sai ya samu daman da zai yi guzuri a cikin wannan lokaci mai albarka kuma guzurin da zai ya zama guzuri ne na tsoron Allah ya zamo ya yawaita ayyuka kyawawa a cike tara kyawawan lada ya ku bayan Allah ga mu yanzu mun shiga farkon wata na sha'abana wanda wata ne da yake zuwa bayan wata mai alfarma na rajab kuma abinda zai biyo watan da zai biyo bayansa shine watan azumi watan ramadana lallai a cikin wannan wata mai albarka na sha'aban akwai kyauta mai tsada na imani da kuma yin albushir ga kusantuwan watan ramadana wanda yake da garaɓata mai yawa a cikinsa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya riskar da mu ramadana ya kuma datar da mu da ayyukan takawa a cikinsa haƙiƙa manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya kasance yana girmama wannan wata na sha'abana da yawan yin azumi na nafila imam ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala amirul mu'minin na fil hadisi yace manzon Allah sallallahu ya kasance azumin sa a cikin watan sha'abana na tadawwi da yake yi kenan azumi wanda ba na farilla ba na nafila yana yawaita sama da watan da ba shi ba ya kasance manzan sallama yakan azumci mafi yawa na kwanakin watan sha'abana kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya hakaito wannan zance aka samu hadisi daga usama dan zaid Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda da shi da mahaifinsa yace wata rana nace ya manzan Allah ban kasance na ga kana yawaita yin azumi a cikin wani wata cikin watanni ba in ba ramadana ba kamar yadda kake yawaitawa a cikin wannan wata na sha'abana saboda shi usama yana daga cikin ƴan shalelan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin babansa zaidu bawa ne na manzon sallama manzon Allah ya yanta shi mai da shi kamar da dan haka ya zama ya dauki usama a matsayin kamar jikansa ne yana ƙaunarsa. yana jawo shi a jiki irin yadda yake jawo jikokinsa guda biyun nan alhassan da husaini radiyallahu anhu don haka usama har ya samu daman da yi wa manzalar sallama wannan tambaya ya ce da shi ya rasulallahi ban ga kana yawaita yin azumi a cikin wani wata kamar yadda kake yawaitawa a cikin wannan wata na sha'abana ba manzalar sallama sai ya ce da shi ai shi wannan wata na sha'abana da kake ganinsa wata ne wanda da yawan mutane suna gafala ga barinsa wata ne da ke tsakanin watan rajab wata mai alfarma da kuma wata na ramadana wata wanda yake dauke da tarin kyauta na rahama da gafara da yantawa yace wannan wata ne na sha'abana wanda cikinsa ne ake ɗaukaka ayyukan bayi da suke zuwa ga Allah ubangijin halittu don haka nake so ya zamo an ɗaukaka aikina a lokacin ina azumi cikin wannan hadisi kenan muna fahimtar ashe ayyukan da muke na tsawon shekara guda bayan ana haurawa da sakamakon ayyukanmu a ranakun alhamis to kuma akwai lokacin da ake ɗaukaka ayyukan mutane na shekara gaba ɗaya shine wannan wata da muke ciki na sha'abana Allah maɗaukakin sarki ya tsara wa kansa yakan yi budget a watan ramadana a wannan dare na lailatul qadri a ciki Allah yake yin budget suwa za su mutu a wannan shekarar suwa za su yi arziki mutum nawa za a haifa me zai faru me zai faru a wannan wata na ramadana ake yin sa kuma a daren lailatul qadr ake yin wannan shi yasa ba a so mutum ya rika yin bacci a ramadana ya raye dararen shi da ibada da yawan addu'o'i saboda ya dace da lokacin da ake budget Allah ta'ala ya sanya shi daga cikin wanda za su rabauta da lafiya da kwanciyar hankali da arziki da imani da abubuwa wanda yake na nagarta to idan aka yi budget a watan ramadana to ayyukan da mutane suke yi kuma ana haurawa da shi amma akan haura da ayyuka na gaba ɗaya na shekara a cikin wannan wata da muka shige shi a yau shine wata na na sha'abana da haka bazan sallama ya zamo yana yawaita azumi a cikin watan saboda yace fatansa shine a ɗaukaka aikinsa na shekara guda ɗin nan lokacin yana ɗauke da ibada na azumi wannan kuma yake nuna mana ashe ibadan azumi na daga cikin manya-manyan ayyukan ibada da Allah madaukakin sarki yake so kuma yake son mai yin su malamai suka faɗi Allah madaukakin sarki ya musu rahama suka ce a cikin wannan hadisi akwai dalili da ke nuna cewa mustahabbi ne a raya lokutan da mutane suke gafala kai ka raya shi da da'a duk lokacin da kai nazari ka gane a irin wannan lokacin mutane suna shagaltuwa da waɗansu harkokinsu na duniya wani kuma yana shagaltuwa da ayyukan ba daidai ba to ka yi ƙoƙari kai a daidai wannan lokacin sai ka shagaltu da ibada malamai suka ce wannan yake nuna wannan hadisi isha nuni ne dalili ne yake nuna ashe hakan mustahabi ne kuma wannan yana nuna ashe Allah madaukakin sarki yana son haka a lokacin da mutane suka shagaltu da wasanni da damuwa da tanadin abinci da tanadin abu kaza da abu kaza an shagaltu da dinki da dinki dinki da tanadin abinci da abubuwa da makamancin waɗannan to ya zamo wanda Allah madaukakin sarki ya musu data dacewa sai kaga su kuma sun shagaltu da yawaita yin yawan karatun alqur'ani domin da yawaita yin azumi domin su yi shiri su sabarwa zukatansu da waɗannan ibadu domin su samu damar da za su ribaci watan ramadana idan ya tsaya sayyidina anas dan malik Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda da shi yace musulmai sun kasance yana nufin sahabbai kenan musulmai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi domin a lokacin ne ya rayu yace musulmai sun kasance idan watan sha'abana ya shiga sukan kifa fuskokin su ne kawai akan mushafi na alqur'ani su yi ta karantawa kenan suna mai da hankali wajen zama suna buɗe littafin alkur'ani suna yawan karanta shi idan watan sha'abana ya shiga sannan a wannan wata na sha'abana musulmai kenan sahabbai a zamanin maza sallama sukan yi kokari su fitar da zakkan dukiyarsu a cikin wannan wata na sha'abana inji sayyidina Anas dan Malik menene hikiman su na fitar da zakka a watan sha'abana yace saboda su samu daman da za su karfafi masu raunin cikin su su yi shiri domin azumin ramadana domin idan mutum ya samu ƙoshi da wadatuwa a cikin sha'abana zai samu daman shiga watan a cikin sha'abana zai samu daman ƙarfin gwiwa da kintsawa don shiga watan ramadana a cikin shiri da walwala da kwanciyar hankali da kuma tsara wa kansa yadda zai raya darari amma wanda ramadana ta kama bai da abincin yau bare na gobe matsaloli na talauci sun yi masa yawa sai ka ga lokuta da yawa da ya kamata ya mora don yawan ambaton Allah da karatun alkur'ani shi bai samu wannan ba da haka sai zamo kenan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke masu matuƙar muhimmanci shine ya zamo masu dukiya su cire zakkan dukiyarsu a wannan wata na sha'abana su ba wa mabukata domin su ma su yi shiri don su shiga ramadana a cikin kwanciyar hankali da kuma ƙarfin gwiwa da shirin yadda za su yi su mori wannan wata wanda yake mai albarka yanzu ake iso ba ni sakon takarda a rubuce cewa ko wani bawon Allah zai musulunta kuma ba a jinkiri akan musuluntan mutum in zai musulunta duk wani abin da ake akan katsi shi inda yana kusa ya kamata a zo da shi a bashi kalma na musulunci ta yadda tunda akwai bayan gida a kusa zai iya yin wanka ya kintsa a zo ya zo a yi sallar juma'a da shi inda yana kusa zo da shi domin a bashi kalma ya zama dan uwanmu cikin addinin musulunci na malamai suka ci gaba da cewa magabata sukan ce wannan wata na sha'abana wata ne wanda yake na alkur'ani kuma wata ne na makaranta alkur'ani saboda wannan ya zamo sashin magabata suka ɗauki watan rajab a matsayin wata ne na shuka watan sha'abana watan ban ruwa watan ramadana kuma watan da za a girba abin da aka aka shuka kuma ɗan adam babu abin da zai girba sai abin da ya shuka ya kuma shayar da shi na mai tasu na me kawo ka
ina neman musulunci ne ka zo ka musulunta an tusa sa maka ne ko ra'ayin kai yayi na ne zaɓin ka ne yasa za ka musulunta akwai wani abin da ya ja hankalinka ne zuwa ga musulunci
gaskiya na ga rayuwar musulunci ne ya mu na alhamdulillah so ya tabbatar ba tursasa masa aka yi ba ra'ayinsa ne kuma saboda ya ga rayuwar musulunci ne ya yi masa to yadda ka gama a cikin musuluncin nan mu ma muna yi ne saboda dalilan da ke cikin musuluncin da ya nuna cewa shine addinin da Allah ya yarda a bauta masa da shi kuma addinin musulunci da kake ganin sa ba na gado bane addinin musulunci ne wanda duk yace zai yi musulunci ne duk wanda yace ya mus- ya zama musulmi ya koyi addinin to addinin nashi ne ba a ba ma wani gorin addini domin wanda ya tsaya akan addinin shi yafi kowa kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki to yanzu in ka amince da wannan akwai kalmar da zan faɗa maka zan faɗa sai ka faɗa sai in faɗa maka ma'ananta to na'am kace ashhadu ashhadu alla ilaha allah ilaha illallah illallah wa ashhadu wa shahadu wa ashhadu wa shahadu wa wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullahi rasulullah to da wannan kalma yanzu ka zama musulmi ma'anan abin da ka faɗa shine na shaida babu wani abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa bauta da gaske sai Allah shi kadai kuma kace na shaida babu wani ai ka- na shaida cewa lallai Muhammad man bawon Allah ne kuma manzon sa ne da wannan yanzu ka zama musulmi da mu da kai duka abu ɗaya ne a wajen Allah madaukakin sarki wanda ya fi kowa matsayi da daraja shine kawai wanda ya fi kowa karatu ya fahimci addinin ya kuma kiyaye abinda Allah madaukakin sarki ya saukar na addinin nashi Allah madaukakin sarki muke roƙo ya mana albarka da mu da kai duka a cikin addinin musulunci me ya sunanka kafin musuluntarka jazaru hmm?
jazaru yanzu wani suna kake so
a samu muhammadu ka sa maka Muhammad ka zama ta farana kenan Allah madaukakin sarki ya maka albarka ya albarkace ka da wannan suna sai yanzu insha Allah za a faɗa maka yadda za ka yi wanka sai ka zo ka yi sallah in kuma sanyi ne ya tamu mutum da ruwan sanyi ne in kai zai ja maka matsala za a faɗa maka yadda za ka yi kai taimama a yi sallah daga nan kuma duk akwai sauran bayanan abubuwan da za a nuna maka Allah madaukakin sarki ya albarka wa addinin musulunci ka da haka ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya muku rahama ku yi kokari cikin da'a wa Allah mahalicinku kuna masu bibiyan abin da yazo cikin karantarwar Qur'ani da hadisi kada ku zamo masu kikirowa abubuwa a cikin addini sannan ku kasance masu tunani game da abinda ku zanto masu tunawa wa junanku abin da ya rage a kansu na bashin ramadana duk wanda yake da bashi na waɗansu kwanaki na azumin ramadana da zai biya ba to wannan wata ya ce damansa ta ƙarshe sai ya yi ƙoƙari ya biya wannan kwanaki da ake bin sa na ramadana kuma ya yi gaggawa wajen biyan wannan azumi domin bashin da allah maɗaukakin sarki yake bi shine bashin da ya fi cancanta wanda ake bin sa wannan bashi ya biya wannan bashi Allah madaukakin sarki ya kirayi masu imani cikin alkur'ani mai girma yace ya ku waɗanda suka yi imani kada ku sake dukiyanku da ƴaƴanku su shagaltar da ku daga ambaton Allah lalle duk wanda ya aikata wannan su ne mutane waɗanda suke masu hasara ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah mafi gaskiyan jin tsoron Allah ku yi riko da wannan addini na musulunci riko da igiya wacce take mai ƙarfi ku kiyaye ayyuka na saban Allah domin ku sani jikunanku wallahi ba za su iya jurewa azabar wutar Allah ba ga wanda ya saba wa Allah lallai ku sani mala'ikan mutuwa ya ƙetare kafaɗunku da wuyayenku ne ya sauka zuwa ga wasunku wata rana fa in ya tsallake wasunku ta kanku zai sauka don haka ku riƙi ku shiga taitayinku kowa ya yi taka tsantsan ya yi wa kansa shiri domin lallai mutum wanda yake mai wayo da dabara shine mutumin da yake wa kansa hisabi kullum yake yin aiki saboda abin da zai biyo bayan mutuwa amma gajiyayye shine mutumin da yake biye wa zuciyarsa abin da take so ya zama kullum kawai yana buri wa Allah yana ta buri zai samu rahama zai samu rahama ba tare da yana shirya wa neman wannan rahama din ba ibadallah inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها أشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وحم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلي أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتبع رباك يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وآت مبتلانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولاة أمورنا لرباك وأعنهم على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أفز جنودنا وهم هدودنا وثغورنا يا رب العالمين وأفز رجال أمننا يا رب العالمين اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبلهم في شهداء يا رب العالمين اللهم بارك لمن حضر معنا صلاتنا هذه في علمه وأمره وعمله وبارك له في بدنه وصحته وآفيته وبارك له في أهله وولده وبارك له في ماله ورزقه واجعله يا ربنا مباركا مس- موفقا مسددا أينما حل أو ارتحل اللهم آت نفوسنا زك- اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله